الحديث التاسع والعشرون وانا حديثنا عشرين دا سركنا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتهج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا حكم كف عليك هذا كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال سكلتك أمك يا مؤاخ وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح an karɓi wannan hadisi daga ma'az ibn jabal yace kuntu ya rasulullah na taɓa cewa ya ma'aikin Allah akbirni bi amalin yudkhiluni aljanna ba ni labarin wani aiki da zai shigar da ni aljanna wa yuba'iduni min an-nar ya kuma nisantar da ni daga wuta shi yasa ake cewa fatawar sahabbai ta yi banban da fatawar mu su kullum nema suke ina inda za a samu shiga aljanna ina za a samu shiga daga wuta haka za su fito karar su faɗa annabi sai annabi ya zana musu dangogin ayyuka masu yawa da in ka kasa yin wancan kai wancan in ka kasa yin wancan kai wancan ba ni labarin aikin da zai kai ni aljanna ne san da ni daga wuta qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da shi laqad sa'alta an azimin hakika kai tambaya game da abu mai girma wa innahu la yasirun ala man yasrahu Allah sai dai abu ne mai sauki ga wanda Allah ya sauƙaƙe shi da rai shi yasa ake cewa kullum ka roki Allah shari'a kullum ka roki Allah tabbatuwa kan tafarki madaidaici duk yadda ka kai ga son gaskiya da begenta in ba Allah ya yi ma gaban ka sarfa ba za ka dace da ita ba wa innahu la yasirun ala man yasrafu Allah alayhi sai yake ta'budullah la tusriku bihi shay'a ka bauta ma Allah ba tare da ka shirkanta shi da wani ba la tushrik bihi shay'a sai zanto lam anan gurin lamun nafiya ce ko la tushriku sai zanto lamun nafiya ce ta abudullaha ka bauta ma Allah la tushrik bihi shay'a kar ka hada shi da wani wa tuqimu salah kuma ka tsayar da sallah sallolin nan guda biyar a bisa lokacin su a cikin jam'i in ba wani hanzari ya hana ka haka wa tu'ti zakata kuma ka bayar da zakata wajibi idan Allah ya baka duke da take nisabin zakka wata sumu ramadan ka azumci watan ramadana shine malamai suke cewa da wannan ake kafa da cewa kenan ya ya halatta ka ce ramadana ba tare da ka ce shahar ramadana ba wai ko wanda ita ma mas'ala ce ta bani wanda mu ba ma tunani ma a kanta shin zan ce shahar ramadana ko in ce ramadana kadai wanda imam al-bukhari har babu yi a kai cewa za a ce ramadana ne ko ko ba za a ce ba dole sai dai a ce shahar ramadana waɗanda suka ce sai dai ka ce shahar ramadana ne wajen ku suka ce Allah ya ce shahar ramadan waɗanda suka ce ya halatta ka ce ramadan ne wajen ku suka ce annabi ya ce mu'az wa tasumu ramadan bai ce ba wa tasumu shahar ramadan ka azumci ramadan wa tahujjul bayt sannan kuma ka ziyarci ɗakin Allah wajen wajen sauke farali na aikin hajji ثم قال sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi ala adulluka ala abwabil khair wadanta ababan da ya faɗa masa inda zai tsaya a kansu su kadai za su shigar da shi aljanna ne sun tar da shi daga wuta wanda wannan shine bukatar mu'az sai me zai shigar da ni aljanna ya nisan tar da ni daga wuta annabi ya gama zana masa to amma bayan shiga aljanna yana bukatan farala a cikin aljanna ana bukatar matsayi a cikin aljanna to sai annabi zai kwadaitar da shi abin da bai roka ba shi yasa ake cewa ya halatta idan mai fatawa yayi fatawa bayan ka ba ta ansa sai kaga kuma ga wani abu wanda yake baya cikin fatawarsa amma zai amfani shi kara masa da shi duk da bai tambaya ba yanzu ya riga ba ta ansa an riga an je karshe amma sai ce da shi ala adulluka ala abwabil khair shin ba zan shirye da kai ba kofofi na alkhairi irin waɗanda za su taimaka ma bayan ka shiga aljanna kuma ka samu matsayi a cikin aljanna kamar ya ce eh sai annabi ce as-sawmu junna a nan gurin wani irin azumi yake nufi kenan na nafila domin azumin dai wajibi ya riga ya gabata a can gurin as-sawmu junnatun azumin nafila shi kan shi garkuwa ne a wani hadisin yace as-sawmu junnatun ka junnati ahadikum minan nar wato azumi garkuwa ne zai kare mutum daga wuta garkuwa ne da zai hana mutum shiga wuta sai annabi ke kwatantar da muhazu ka rinka yawaita azumin nafila bayan ka sauke farallah azumin nafila ko yana da yawa litinin da alhamis ana yi shidda a cikin watan shawwal bayan ka sha ruwa bayan sallah kenan sannan kuma azumin tara ga wata na zulhijja wato na ranar arfa kenan wanda yake kankare zunubin shekara biyu gaba daya yini daya da kankare zunubin shekara biyu azumin tasu'a da ashura goma da kuma tara ga watan almuharram wata mai kama wake shi ma yana da falalansa shi ne farkon azumin da aka wajabta a musulunci daga baya da aka wajabta da ramadan shi sai aka mai da shi zanto mustahabbi azumin uku a kowane wata musamman ranar sha uku da sha hudu da sha biyar ga wata wanda imam al-bukhari ya yi babu shi a cikin sahihin littafinsa waɗansu malaman suna cewa makaruhi ne siyamu ayyamul bibi amma mustahabbi ne azumtar wannan ranakun ba makaruhi bane dan haka imam al-bukhari babu ya kai cikin ingantaccen littafin sa to a cikin shi kaga duk wannan dangogin azumi azumi ne nafila da zai taimaka wa mutum azumin nafila idan za ka yi har sama da haka kana ganin kana da karfin da za ka yi sama da abin da muka ambata to sai ka yi azumi yau gobe ka huta jibi ka yi gata ka huta dan shi ne siyamu dawud da annabi da annabi ya habbu siyamu ila allah siyamu dawud kana yusumu yawman wa yusiru yawman annabi ya wato annabi Dawud yana yin azumi yau gobe huta jibe ga saboda haka ba sunna bane ka jeranta kwanaki masu yawa kana azumtan azumi na nafila a sai dai yau kai gobe ka huta jibe kai gata ka huta haka annabi ya koya ta ba garanta bane ba dan kai wata biyu a jere ko wata uku a jere ka saba wa sunnar annabi ne baka sani ba shi addinin musulunci ba abin da yake so ba wai garanta ko gwaninta yake so ba a'a abin da aka ce kai sai kai shi ne magana ta kai ko mu kankanta sa karkare na الصوم جنة والصدقة تطهر الخطيئة صدقة كما سنة شافي قرى قرند متنكي كما يطفئ الماء النار كما يد الروى في كشي وتا أنا وتصدقة إتما أكي نجي صدقة سنة فلا دومن مدن الزكاة رغتا غباتا أبايا تو wannan duk yana faɗa masa abuwabul khair kofofin alkhairi kenan wa salatu rajuli fi jawfil layli haka sallan mutum a cikin wani yanki na dare wato sallan nafila a wani bangare na dare qiyamul layli ga shi annabi yana faɗa mu azu bin jabal yana kwadaitar da shi game da qiyamul layli za ka yi ne cikin jami'i za ka yi ne kai kadai za ka yi kai da matarka duk wanda ka samu dama ka yi shin wanne ne fa falala tsakanin qiyamul layli kai kadai da yi cikin jami'i wanne fa falala a'a cikin jami'i yake cikin jam'iyya ba wannan fatawar haka mu muka tafi a kai amma ina cikin jam'iyya fi akwai hadisi a kai annabi yace duk wanda ya tsaya da limami suka yi sallan dare har limamin ya sallama sannan kai ma kai sallama ka fita daga sallah za a rubuta ma kamar ka sallaci dare gaba daya ko da raka hudu amma idan kai kadai ne ko sai in kawo adadin da ake bukata sannan za ta yi kai kiyamul layl amma matukar bayan liman ne ko raka hudu kawai yayi ya tafi gida ko kifa ido turi kawai kuka yi da liman ya tafi gida za a rubuta ma ladan ka azumci dare ka sallaci dare gaba ka sai ba za ka hada da wanda zai ci eh kwarai da gaske akwai hadisi a kan haka annabi sai Allah ya jikan magidancin da zai tashi da daddare ya tayar da matarsa don su yi sallah in ta ki tashi ya dauki ruwa ya watsa mata a fuska Allah ya jikar matar da za ta yi da daren ta yi sallah sai ta tayar da mijinta don su yi sallah in ya ki tashi ta ɗebi ruwa ta watsa masa a fuska don ya tashi su yi sallah da yara duk ra'ayi gaba daya har yara in kana so sai ya shi kadai wanda baya da matar da za ta tashe shi ko shi ya tashe ta sai sa agogo mai kara da sai sa agogo mai kara rawa ko wa salatul rajuli fi jawfil layli annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin ayyukan alkhairi ko kofofin alkhairi akwai sallan mutum a cikin wani bangare na dare thumma tala sannan sai ya karanta wannan aya tatajafa junubuhum anil madaji bai tsaya ba hatta balaga ya amaluna har sai da ya isa wurin kalmar ya amaluna to a nan gurin haddan qur'ani take amfani kenan dole sai ka hada qur'ani da hadisi kafin ka fahimci addini a nan mu'az kawai ya take mana annabi ya karanto ta tajafa hatta balaga ya amaluna to me ya a tsakiyar تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وحسيد يعملون kaga duk abin da ke tsakiya abin da wannan aya ta nuna tana nuna siffar waɗansu bayan Allah na gari ta tajafa junubuhum al mabaji al junub shine sasannin su ko nan bangaren dama ko bangaren hagu jaffan su na dama ko na hagu ta tajafa suna nisanta al mabaji gabarin wurin kwanciya saboda sallan zarge yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna bauta ma ubangijin su khawfan dan jin tsoron azabar su wa tama'an da kwadayin ladan da ke wurin sa wa mimma razaqnahum yunfiqun bayan sun yi sallan da sun yi qiyamul layli gari ya waye kuma sai su dauki dukiya su bayar sadaka alamar qiyamul layli za su karbi kenan amma qiyamul layli kana ruwa to ina qiyamul layli kuma wa mimma razaqnahum yunfiqun da safe kuma sai su ciyar da dukiya fi sabilillah su ta ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun babu wata rai a gidan duniya da ta san abin da aka boyewa waɗancan bayan Allah min qurrati a'yun na abin da ke faranta rai jaza'an bima kanu ya'malun wannan sakamako ne na abin da suka kasance suna aikatawa to abin da annabi ya karanta kenan hatta balaga ya amaluna sun makala sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗa wa mu'az wato ayyuka na wajibi ya faɗa masa ayyuka na nafila irin wanda za su taimaka wajen shiga aljanna da samun falla cikin aljanna sun makala sannan yace ala ukhbiruka bi ra'sil amri ba zan baka labarin kashin bayan al'amari ba ra'sul amri wato wato kan al'amari gaba daya wa amudihi da ginshikinsa wa zirwati sanamihi da kololuwar saman shi qultu bala sai na ce eh ba ni labari saboda lafazin bala ana zowa da shi ne li nafiyin nafi wa nafiyin nafi izwatu dan akan gurin annabi ya kore wa ala ukhbiruka shin ba zan baka labari ba shi kuma sai ce bala me yake nufi kenan nafayin nafayi kenan nafayin nafayi ya zama isbat da haka idan muna zance da kai nace alaysa al-amru kadhalik sai ka ce me bala amma idan ka ce na'am kenan ka kon bala a larabci kenan alaysa al-amru kadhalik sai ka ce na'am kana nufi eh ba hakan bane ba amma idan ka ce bala to shine kake nufin na'am hakan wannan abin haka ne yadda kake bukata قلت بلى يا رسول الله يتي بلى قال رأس الأمر الإسلام يتي كشن باين الأمر جباتها كو كان الأمر جباتها مسلم rayuwar duniya na in ba musulunci aka yi ba to kawai ma rayuwar ba ta da amfani yadda ka san gangan jikin dan adam in ba kai an falle shi gangan jikin zai amfani to haka duniya duk abin da kake ciki na al'amuran duniya shugabanci kasuwanci ko menene ne matukar ba Allah ya arzuta ka da musulunci ba to kamar yadda ka san ba kai ke ra'asul amri al-islam shine musulunci wa amuduhu as-salah shi shiken sa ko ginshiken sa sallah yadda ka san idan ka zo zaka kafa rumfa ko bukka ba za ka ajiye gwafa ba kafin ka sa tamfola kai ta baka inuwa to haka wato ainihin kashin bayan musulunci shine sallah ita ce ginshikin wannan da za a yi tsoro ko me za a dora a kai in babu ita da abin da za a dora a kai ba zai tsaya ba kenan wa zirwatu sanamihi al jihad wa zirwatu sanamihi idan an ce zirwa idan aka ce sanam dai na farko ana nufin kamar tozo kun san rakumi yana da tozo sa yana da tozo shine wannan turin naman nan na gadon bayan sa ko a cikin sa duk ina ne wuri na karshe inda zaka taba inda yafi ko ina sama zirwa ke to idan an ce zirwa sai ana nufin saman a wato sanamu sai kai ana nufin saman sa zirwa kansa to kuma a saman ma kuma saman ina fatan kun fahimci dai sakon da nake son isar muku wa zirwatu sanamihi al-jihad yace kololon al'amari kuma shine wato al-jihad yin jihadi dan daukar kalmar Allah thumma qala sannan annabi ya sake cewa da shi ala ukhbiruka bi milaki zalika kulli ba zan baka labarin abin da yake mallakar hakan gaba ɗaya ba wanda in ka same shi in ka kiyaye shi kamar ka kiyaye waɗancan al'amurra qultu bala ya rasulullah yace eh ba ni labari ya annabin Allah fa akhadha bi lisanihi sai annabi ya kama harshensa wa kala yake kuffa alaika hada ya kama harshen wa ya kama harshen su shi annabin ko ya kama harshen mu'az ya kama harshen su shi da kanshi ya fito da harshen sa ya kama shi da hannu yace kuffa alaika hada ka rike wannan ka sa wannan da baibayi da tarnaki ka daina barin sa yana kai kawai ka rike wannan karke mutum ma'ana yana nufin kenan ka duk maganar da zaka yi ka auna ta kaga ta dace ko bata dace ba man kana min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasum yace kufa alayka hada qultu ya nabi allah mu'adh bin jabal bai fahimci wannan abin na karshe ba sai ce ya annabin allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi shin yanzu a tashin kiyama har za a kama mu da maganar da muke yi yanzu idan mun yi magana kawai haka da gidan duniya yanzu ita ma sai an kama mu da ita gobe kiyama cewa in na lada ne a bamu lada in na zunubi ne a bamu yanzu wannan ma sai an kama mu da laifi da shi fakala sai annabi ce sakilatka ummuka ya mu'a lafazin sakilatka ummuka bi ma'ana faqadatka ummuka wannan yana cikin kalmomin da ko jimlolin da ba a nufin zahirin ma'anar suna da ma'ana in ka fasa jumlar ka ɗauki kowace kalma akwai ma'anarta a daidaikun kalmomi amma in ka haɗa tana da wata bakuwar ma'ana da larabawa suka saba suna amfani da ita akai shi yasa ba a yin wato direct translation akan irin wannan sai ya kasance ka fassara abin ba inda abin da dace ba in za ka yi fassara ka kai tsaye sakilat ka ummuka yana nufin dama dai mahaifiyarka bata haife ka ba zai yi annabi faɗa masa haka dama dai mahaifiyarka ta rasa ka shi na ganin sakilat ka ummuka yake nufi to amma su larabawa sukan faɗi haka ga mutumin da bai fahimci wani abin da ya kamata ya fahimta sai kai wani irin tunani gare ka kamar dai ka ce wani irin tunani gare ka ina hankalin da ya tafi har ka kasa fahimtar abin da nake nufi kamar haka ne annabi ke cewa da annabi ce wa hal yakubbu an-nas ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hafa'idu al-sinatihim shin akwai abin da ke ɗaukar mutane ya jefa su wuta ala wujuhihim a bisa ga fuskokinsu idan to fuska za ta fara zama a wuta aw kala mai ruwaya yayi shakka kenan ko kuma alama na akhirihim a bisa ga karan hancin su a jefa su ta kan karan hancin su akwai abin da zai gabar da haka illa hasaidu illa hasaidu alsinatihim ba girbe girban harsunan su ba ai ba abin da ke jawo a jefa mutum cikin wuta ya fara zuwa da fuska ko ya fara zuwa da karan hanci sai sakamakon abin da harshe ke faɗa na munanan maganganu ke ta haƙƙin mutane ko yawa mutane gazafi ko zagin mutane ko cin mutuncin mutane ko faɗin abin da bai dace da shari'a ba wannan galibi shi ke jawo a jefa mutum a wuta fuska ta fara zuwa ko kuma karan hancin sai fara zuwa Allah ya tsare mu to a nan gurin ka ga milatul amr ma'ana shi harshe da shi ne waɗancan al'amuran za su gyaru abin da ya sa aka ce da shi ne waɗancan al'amuran za su gyaru ta iya yawa ke sallar wanda an ce za ta nisantar da mutum daga wuta ta kai shi aljanna ka yi azumin ka yi zakkar ka yi duk abin da ake bukata amma harshen ka baka kula da shi ba ka zagi wannan ka cuci wannan ka zalunci wannan ka yi da wannan da zunɗe makamancin wannan sai a tafi ran tashin kiyama baka da komai na ladan waɗancan ababen don an ɗauka an ba waɗannan kamar yadda hadisin Abu Hurairah ke nunawa sai za a tashi waɗansu annabi ce kun san waye burkulis matalauci suka ce ba mu sani ba annabi ce almuqa suka ce kai su almuflis a wurin su man la dirhama indahu wala mata wanda baya da kuɗi baya da haja sai annabi ce wannan ba shi ne matalauci ba matalauci a lahira shi ne wanda zai zo ranar tashin kiyama ga sallah ga azumi ga haji ga zakka kowanne ya yi su daidai babu inda tangarda take amma kuma ya zo ana tuhumar shi ana an kama shi da laifin ya zagi ne ya zubar da mutuncin wani ya zubar da jinin wani ya ha'inci wani sai a rinka daukan ayyukan ladan sai ana ba waɗancan mutane har ayyukan na lada su ƙare mutane ba su gama zuwa suna neman baki ba a wurin sa sai su to shi nan ku ɗauko ayyukan zunubin ku kuma dora masa daga ƙarshe sai a kora shi to a ciki dai kaga akwai inda annabi kita wa yashtumu hadha za ka ya zagi wani ya zagi wani wannan yana cikin abin da zai tafiyar maka da lada ba tare da ka sani ba Allah ya tsare shi yasa ce ba zan baka labarin abin da yake milakul amr ya mallaki dukkan waɗannan abubuwa gaba ɗaya ba